خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاتر قوة الجماد الأولى شكرا تدبو ليلة دريه لدى أربعين دا بيار هجرية wanda ya dace da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna darasi na ɗari da arba'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka na a muktasar zadul ma'ad shekhu da'awata islamiyya muhammad bin abdul wahab allah ya masa rahama yan uwa za su iya tunawa mun tsaya ne daidai inda mala yake magana akan qissatul ifk qissatul ifki ita ce kissar da ta faru a lokacin ghazwatul muraisiya da aka tuhumci da na Aisha Allah ya mata rahama da zina wal yazu billah har gidan annabi ya shiga jarrabawa irin wanda ba a taba shiga ba ta ɓacin rai da damuwa da kuma neman mafita kuma Allah ya ɗauke wahayi ba a samu jawabi daga sama ba hatta kai ga wanzan Allah sallallahu Alaihi sallama yana neman shawarar ko ya sake aisha ko ya ci gaba da zama da ita walle zai yi mala ya ce wa ashara usamatu bi imsakiha lamma alima min min hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha wa li abiha usama ibn zaid yace manzon Allah ya rike iyalinsa kada wannan maganar ta girgiza shi kuma kada ta sa ya rabu da iyalinsa saboda ya san irin son da shi annabi yake mata ita Aisha da kuma son da yake wa babanta ولما علم بالعف ولم ولما علم بالعفتها وديانتها da kuma abinda shi Usama ya sani na cewa da na Aisha tana da kamewa kuma tana da addini. Da haka dambe zai ba shi shawara ya rabu da ita. Ya san yana santa, yana son iyayenta, sannan kuma yana son wato zama da ita, to amma an samu matsala ta sharrin munafukai. ga addini tana da shi da Aisha wa anna Allah ta'ala la yaj'alu habibata nabiyhi wa bint sadiqihi bil manzilati allati anzalaha bihi min ahli al-ifki kuma lalle Usama yana da tabbacin cewa Allah bai zai sanya masoyiyar annabi kuma siddiqa yar gidan siddiqi a matsayin da ya aje wato ahlul ifki makaryatan mutane suka dora ta akai da cewa suna tuhumanta da zina ba wa man qawiyat ma'rifatu lillahi wa ma'rifatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadrihi inda allahi fi qalbihi qala kama qala abu ayyuba wa ghayruhu min sadati sahabati lamma sami'u dhalika subhanaka hadha buhtanun azim duk wadda saninsa ga Allah da kuma saninsa ga manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da matsayinsa a wajen Allah yake a cikin zuciyarsa kuma ya ji labarin an tuhumci matar annabi da da zina in dai mai imani ne da Allah da sanin Allah to ya kamata ya faɗi irin abun da Abu Ayyuba ya faɗa da shi da walinsa cikin manya-manyan sahabbai suna jin maganar sai suka ce subhanaka hadha butanun azim sarki ya tabbata gare ka wannan ƙarya ce ƙirƙira ce mai girman gaske wa ta'ammal ma fi tasbihihim fi dhalika al-maqam من المعرفة بالله وتنزيهه أما لا يليق به أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة ابن القيم yace ka lura ka duba yadda sahabbai da suka ji wannan magana suka yi tasbihi suna masu ambaton Allah a wannan mukami saboda sun san Allah kuma suna tsarkake Allah akan abin da bai dace ba sannan kuma sun san Allah ba zai sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imra'a khabisa kazamar mace mace mai fikira ba a ƙarƙashin sa suna da garanti akan wannan wanda mai imani kenan ya san Allah ba zai sa manzon Allah ya auri mace wanda take bi kazanta ba da haka Aisha wankakkiya ce kuma abar karewa ce kamar yadda ƙwar'ani ya zo ya kare ta fa'in ƙila fa ma baluhu sallallahu alaihi wasallama ta waƙafa fi amriha wasu ala idan wani ya ce yaya aka yi manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya yi tawakufi a kan lamarinta har ya kama tambaya da bincike yana nema a bai shawara akan matarsa Aisha me yasa annabi ya yi haka ko dai yana ko dai yana tuhumarta ne a'a mala yace qila هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وابتهانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم amsar ita ce wannan yana daga cikin wato cikar hikimar Allah tabaraka wa ta'ala wadda ta rinjaye kowa ya sanya wannan kissa ta zama dalilin jarrabawa ce sababi ne na jarabta ita na Aisha da kuma jarrabawa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولجميع الأمة إلى يوم القيامة har izuwa daga dukkan al'umma kuma gaba ɗaya har zuwa tashi alƙiyawa jarabawa ce wannan masifa ta tuhuma gabatar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan alfasha liyarfa biha aqwaman wa yadha biha akharin Allah zai daga darajar wasu wasu kuma zai tozartar da su ta dalilin wannan kissa din waqtada tamam al-ibtihadi bi an حبس الوحي هو خبس الوحي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا iya cikin jarrabawa cikar jarrabawa Allah ya rike wahayi ya iya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi dai yayi bayanin me ya faru duka ibtila'i li yuzhira hikmatahu dan Allah ya bayyana hikimarsa wa yuzhira kamal al-wujud kuma ya tabbatar da ko ya bayyana cikar samuwarsa tabaraka wa ta'ala wa yazdadu sadiquna imanan wa sabatan alal adli wa husnul dhan kuma masu gaskiya za su ƙara imani za su ƙara tabbata akan adalci da kyakkyawan zato wa yazdadu munafiquna ifkan wa nifaqan munafikai kuma za su ƙara ƙarya da munafurci wa tazharu sara'irahum kuma sirrinsu zai bayyana walitattibal ubudiyatu almuradatu minha wa min abawaiha kuma da Allah ya tabbatar da bauta da ake so ita Aisha ta zama baiwar Allah da kuma iyayenta gabaki daya sannan kuma Allah ya yi ya cika ni'imarsa gare su wata cimma ni'matallahi alaihim gidan sayyidina Abubakar gidan albarka gidan alheri ولتشهد ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له ولينقطع رجاؤه من المخلوقين كما الله يا يولى ابتلاء تجربوا سبودا wato talaucinsu zuwa ga Allah ya tsananta ta yadda za su yi ta addu'a suna kiran Allah annabi ya yi addu'a ba ta ta yi addu'a gidan abubakar ba su yi ta addu'a su nuna ƙanƙan da kai a zullu lahu da kuma tsammani daga Allah waliyan kati a raja'uhu kuma don ainihin wato tsammani ya yanke daga ainihin wato ababen halitta cewa ba wanda zai yi musu in ba Allah ba ولهذا وفت هذا المقام حقه شي yasa da Aisha ta cika wa wannan guri ko wannan makami hakkinsa lamma qala laha abuwaiha yayin da babanta da babanta Abubakar da Umar Ruman suka ce da ita qubi ilaihi wa qad anzala Allahu alaihi bara'ataha tashi ki je ki yi wa Annabi godiya saboda Allah ya saukar ta hanyar Annabi din wanke ki da kubutar da ke sai da Aisha ta ce wallahi la aqumu ilayhi wala ahmadu illa Allah wallahi ba zan tashi in je gurin annabi ba kuma ba zan gode masa ba Allah kaɗai zan gode ba ta ce huwa allazi anzala bara'ati Allah ne saukar da barantar da ni Allah ji ga Aisha kuma an ba ta bakin annabi ko ولو اطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الامور والحكم ابن القيم yace da Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ansar wannan abubuwan da gaggawa to da ba a samu wadannan al'amura ba da kuma hikimomi wa ad'afa wa ad'af ad'afiha da dike su da likin dikin balikin su wa aidan kuma duk fa idan Allah ahabba an تظهر منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه وإن بيته الله يا أيها الله دينا سوء matsayin manzan Allah ya bayyana a wajensa da kuma inda ahli baiti a wajen iyalan shi wa ya tawalla bi nafsihi ad-difa kuma Allah ya dauka da kanshi ya ba su kariya gidan Abubakar da Aisha da gidan manzan Allah wa radda alal ada kuma Allah ya dauki nauyi yayi raddi ga abokan gaba wa zabihim wa aibihim da zargin su da aibanta su bi amri la yakunu li rasulihi fihi amal akan wani al'amari da annabi bai aikata komai a ciki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya faru kamar yadda na gaya muku a waccan sati da ya wuce an tafi yaƙi an zo dawowa nana aisha tana kan raƙuminta aka sauke ta a hanya saboda biyan bukata da su matafiya da kuma ɗan tsugunawa mai tsugunawa da hutawa dabbobi ba su huta ana cikin wannan yanayi sai sarƙar lana aisha sai ta ɓata ta wuya ta ɓata an zo za a tafi da aisha ta ce annabi sarƙata ta ɓata sai dai a nemo mun kayata ka gabata ke da annabi ya ce to a zauna a je a nemo wa aisha sarƙarta aka yi ta neman sarƙar nan ba a same ta ba har bacci ya kama annabi ya kwanta ya yi bacci a jikin na aisha sabai suna ta neman sarka ba samu sabai suka haɗu suka ji suka samu sai da abubakar cewa ka yi magana wa aisha mata annabi yarka don allah ta sake mutane tun da ba a samu sarƙar nan ba ta gaya wa annabi baya so yi mata magana da ƙarfi don kada ya tashi annabi daga bacci saboda yana girmama annabi sai samu wani dogon itace haka ya koma gefe sai ya zungure aisha ya zungure ta sai janye itacen a hankali kada ya zungure ta da yawa don kar ta zabura ta tashi annabi daga bacci yana mata fada yana cewa yanzu ke duk lokacin da aka yi tafiya sai kin ja mana matsala duk lokacin da aka yi tafiya sai kin ja mana damuwa ki tashi a tafi ita kuma tana zaune ko tana ta miƙe kafarta da banzu Allah ya filo da kafarta abubakar baya so yi magana da ƙarfi da kai ya tashi annabi baya so ya daka wa aisha tsawa kada annabi ji ya tashi ko ba zai iya zungurarta da ƙarfi ba don in ta tashi annabi ya tashi har sai da aka je aka dawo annabi ya gama baccinsa sai ya tashi saboda dama in yana bacci ba sa tashinsa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ya ce to a ji a yi sallah dama ba wanda zai tada sallah a yana sai aka ce ai ya rasulullah aisha ta tsare mutane ba ruwa a nan kawai sai Allah ya masa wahayi ya saukan masa da ayat taimama a take a wannan wurin ashe albarkacin Aisha ne aka samu ayat taimama duk wanda ya taimama yau a duniya da ahlus sunna da dan shi'a da na Aisha tana da lada dole shi ne aka ce albarka kuma ta ƙare ba iyalan gidan sayi da abubakar a taimama a kai sallah dalilin sabuwar taimama mata sarƙalla na aisha shi ne allah saukar da hukuncin taimama shikenan aka zo za a tafi shi na aisha ta je zagayawa bai jan dokinta ko raƙuminta ya zo ya kada raƙumin ya tashi ya ɗauka tana ciki tana cikin darbuka ‘yar buka ne ake ɗora su ba ta a lokacin a shida na aisha ba ta ciki ya ja raƙumi ya yi ta tafiya ya ta tafiya su annabi duk aka tafi sabai duk aka tafi an ɗauka aisha tana ciki ba wanda ya san ba ta ciki tunda ba magana za a yi mata ba dama wallah sai da aka je madina an sassauka aka kwantar da raƙuman lala aisha sai aka ga empty aka ce illa lillahi wa illa ilaihi raji'una yau an yi babbar mantuwa munafukai ka kaf suna samun labari cewa ai an baro aisha sai suka fara kulle-kulle a ta je ta tsaya ta yi abubuwa a ta je ta yi kaza ba tana nan ba ai munafiki bai ba abinda suke so sun samu suka a gidan annabi wallahi ana cikin wannan jimami annabi ya shiga ya fita ya je ya dawo ba aisha kawai sai ga ta ta taho akan raƙumi safwani yana janye da raƙumin shi yana tafiya a ƙasa ita tana kan raƙumin shi kawai sai munafukai suka ce gashi can ya gama lalata da ita ya dawo da ita ta shiga gida annabi bai ce komai ba ya shiga ya fita ya shiga ya fita munafukai kuma madina da dandali dandali ake cewa kun ji abin kunyar da Aisha ta yi kuwa aka ce me ake ciki ai ana Aisha ta yi albasha dawa dawa ne gashi nan ya an neme ta an rasa shi shi ya dauke ta ya boye ta daddali daddali malam har suka shigar da wasu mutanen kirki su ma suka tsoma bakinsu wajen yada wannan magana irin su Hassan ibn Sabit shi ma ya shiga ciki shi ma ya ta yada labarin irin su Hamla bintu Jahash da wasu da hadisi ya ambata Hamla bintu Jahash yar uwan Zainab bintu Jahash ce wallahi malam abin da ya tsanani har sai da ta kai ga manzo Allah ya kaurace mata gaba daya baya zuwa ɗakin ta kwana tun da abin ya faru ya daina shiga ɗakin to ai annabi ne abin da ya zo yana yaƙa yana faɗa kai yau a ce iyalinsa ta yi ai duk wanda ya ji ana tuhumar matarsa sai ya ji wani abu a ransa ko sai ya kyamace ta dole a matsayin shi da ɗan adam ba wanda zai magance wannan larura a wannan lokaci sai Qur'ani kuma Allah ya rike wahayi wahayi yake sauka akai ta yadawa akai ta yadawa akai ta yadawa har sai da annabi ya hau mumbari yace jama'a ina sanar da ku waye zai mun hanzari akan wani mutumin da ake tuhumarsa da iyalina ni ba abin da na sani a kansa in ba alheri ba da ya kasance kafin a saukar da hijabi yana shiga gidana amma ni ban san komai a kansa ba in ba alheri ba ka duba mala annabi fa tuhuma mutumin ake amma annabi ya ce ni dai ni ni ban san shi da komai ah to idan ya tabbatar ai ya shafi iyalin shi da haka duk mutumin kirki da aka jefe shi da wani abu kar ka je ka ci gaba da yadawa ka faɗi alherin da ka sani a kansa ka ce zuwa yanzu wane ba abin da na sani a kansa in ba alheri ba wannan shine adalci har sai da aka yi ta faɗa tsakanin sahabbai ma a masallaci wasu ka ce a je a kashe wanda ya faɗi maganar nan wasu ka ce bara a kashe shi ba aka yi ta faɗa har sai da annabi ya sauko da kan bambarinsa yana ba wa sahabbai ku yi haƙuri ku yi haƙuri a yi haƙuri wallahi duk akan kes ɗin na Aisha ba abin da ya faru shine ta je ta yi tsugudo shi mai jan raƙumin ta ya ɗauka tana ciki sai fulge raƙumi ya tafi da shi shi kam a matsayin ai tana ciki ashe ba ta ciki to shi wannan safwan ibn mu'attil as-sulami yana cikin mutanen da idan an yi tafiya ko yaƙi aka je baya wucewa gaba ko tsakiya a baya yake tsayawa shi shi kowa sai ya tafi daga baya yake tafiya saboda tsintuwa ko marar lafiya ko dabba ta bata ko hadari to shi yana da baya da dabbarsa kuma yana bibiya yana duba hanya ko kuma abokanan gaba sun biyo annabi ya zai yi taimaka yana zuwa daidai wurin da hasken farin wata da duhu-duhun dare sai ga alamar mutum ba kowa a daji sai ga alamar mace kuma sai ya gane aisha ne ta ce aisha ta ce wakala ya rani ƙablar hijabi ya kasance yana gani na kafin a saukar da hijabi da ya sani wallahi malam ta ce yana gani na da ya gane ni kawai sai ce illa lillahi wa illa ilaihi raji'un yace kak ta ce wallahi ma kallama ne banda wannan istizja'i wannan illa lillahi wallahi bai ce komai ba wallahi bai yi mun magana ba ma ƙala li kattu ballantana har a ce wai ya keɓanta da to wani zai tambaya ce to ya aka yi ta hau raƙumin zuwa yi daidai inda take sai kwantar da raƙumi ya durƙusar da raƙumin sai ya juya baya alamar cewa ta hau ita kuma ta gane ta kaɓa raƙumi ta hau tana sama ya ci gaba da janta tun daga tafiyar da aka yi har aka shiga garin madina bai ce mata uffan ba malaka duba amana amana ba ka samu dawa da iyalin abokinka ko iyalin ɗan uwanka ko ka za ka je ka keɓanta da ita kana faɗin abubuwa marasa kyau ba ko abokinka amininka ne ya baka dama akan iyalinsa kana kai musu ko kudin cefane ko kuna tattauna ko kuna wani abu ka je ka shigar da ha'inci wanda yau da yawa abubuwan da suke faruwa kenan amma duba tarbiyyar da annabi ya yi musu ita fa uwarsa ce umul mu'minin ce ta ce wallahi komi bai ce ba har aka zo madina ya je kofar annabi ya kwantar da raƙumi na aisha ta sauka ta shiga ita ba ta san me ake yi ba da haka wannan yana nuna mana amana da kulawa kada wani ya samu dama akan iyalin wani nesa nesa ko wata magana ta wasa ko wani abu a'a karkai kuma komai abokantakan iyalinsa ne a shikenan saboda fitinan mata a wannan zamani ko mutum ya zama mai aiki a gida yana barna direban mota ɗan boyi-boyi ɗan aikin gida yana yaudara yana lalata da 'yan matan gidan amma direba ne kwanan nan wani kes da aka kawo yaro saurayi ƙanin uwa yana neman yaryarsa yana mata maganar banza zai zai lalata da ita ka duba yadda al'amura suka canja yau shi sa ba ba zaman lafiya saboda ba rike amanar iyalanmu da ƴan uwanmu da dangin ba kuma duk wanda ya samu ƴar wani a matsayin budurwa ya mata wasa ko yayi wani abu ka tuna za ka haihu kai ma duniya kenan za ka zo ka haifi ƴarka tarar da ka ji wani ya keɓanta da ita ya lalata ta ko ya buɗe mata ido ya sai mata waya yana koya mata iskanci da surutun banza ko mutum ya je faka mota ya je ɗauki yadda ba ta saba ya je barna da ita saboda ka samu dama ka kira 'yar mutane a waya ka fito da ita ko matar wani ka je kai ta'adi da ita ka zama maciyin amana kuma sai Allah ya tozarta ka da aka karatu ana yin sa ne don a yi aiki da shi kuma ana ɗaukar darasi ai malam sai labari ya ɓaci kawai ɗif ba abin da ake a madina illa gutsuri tsoma munafukai kuma yaɗuwa suke suna ta yaɗawa to masu imani ibri kaimi yake cewa a cikinsu su ne irin su abu ayyuba suna jin magana ce su maharaka hada bautanul azim ba su yi magana da annabi ba ba su yi magana da aisha ba ba su yi magana da kuma ba kawai daga jin labarin ce wannan ƙarya ce duk masoyinka da Allah idan ya ji an jefa maka kalma ta tuhuma ko ɓatanci ba zai taɓa yi wa wai karin farko ana gaya masa wai ya ce wai ya aminta ya yadda kai ka aikata kaza ba mutumin da ka yadda da shi ba amana ne a tsakaninmu yanzu wane kana tuhumar imani na yanzu wane baka yadda da wala'ina ga Allah ba yanzu wane zaman mu da muke yi kana jin ƙarya nake alakata da Allah har a zo a tuhumce ni da kaza da kai za a zauna a hira a shimfiɗa a laɗe a ci mutunci na a zage ni da kai Allah wadarin cin amana da yaudara ku sani akwai ciwo ba ƙaramin ciwo ba mutumin da yake da daraja a idanka da kima iris wata ran ya ji wani labari an je ana bata ka tare da shi ya daina ganin mutuncinka ku kiyaye bakinku ko wani abu aka faɗa a kan wane saboda zance zai iya bullewa ka ce jama'a wallahi in dai wane ne ba abin da na sani a kansa sai alheri ba zan ce komai ba sai abin da ya tabbata gare ni kuma mu kyautata masa zato wasu 'yan bid'a wala a ƙasar nan suka sa wani malamin sunna a gaba don su bata shi sun yi sun yi su biya za su tozarta shi Allah bai ba su dama ba kawai suka je suka shirya wani bidiyo da wani fajiri da aka kama shi tsirara cctv kyamara ta ɗauke shi ya shiga gida farto yana neman matar wani da yadda suka yi da komai da komai da hirar da suka yi da maganganun da suka yi Allah suka samu ƙwararre wanda ya iya sarrafa bidiyo ya gutsure kan wancan mutumin ya ɗauko kan malamin da suke so su zaga ya ɗora a jikin hoton ni da kai wallahi ba za mu iya ganewa ba yanzu ba gani ne nake magana ba wallahi malam in bai iya sarrafa waya wanda iya sarrafa kyamara da bidiyo ya zo zai iya ɗauke wannan kallawa gaba ɗaya sa kan Obasanjo. Kaga shi ne, Allah kiyaye. Amma yin Obasanjo ya samu wannan kujerar, ai sai a ce alhamdulillahi ya samu musulunci. Ina so da gaya ma karewar tsiya kenan. Sai a ɓata ka, da haka jama'a yawon bidiyo cewa wacce ta yi kaza wane ya yi kaza baya zama hujja yanzu wallahi ana iya haɗawa in an gadawa fa za a iya shiryawa a ce ga munan mun zo muna mitin na kaza da kaza akan kaza a tara a ɗauki wani hoto a wani guri da wani falo duk wanda ya iya kyamara sai je gutsutsure kayuka ya ɗauko kan malam Muhammadu Gumel ya ɗauko kan Fatul Bari ya ɗauko kan Ibrahim ya ɗauko kan Musa ya ɗauko wallahi a ce la in ji mata suka ce la ha ilaha illallah wallahi ga sunan su ne ka gan so gari ga wani shi ne wallahi ga wani amma iyakan ne gangan jikin ba shi bane idan wata labari ko wani abu ya zo maka akan wanda ka aminta da shi kar kai kuskure da gaggawan amsawa wannan ta sa Hassan ibn Sabit mutumin kirki mala Nana Aisha ta ce a iya sani na mutumin arziki ne mawakin annabi ne yana ba annabi kariya amma zabiya ta neme shi yana cikin waɗanda aka nema a musu tsumagiya guda tamanin na ƙazari Hamza bintu Jahash ‘yar uwar Zainab binti Jahash matar annabi Amna. Lana Aisha take cewa ita na san me yasa ta sa baki wajen yada wannan magana kishi take yi wa ‘yar uwarta saboda a zubar da ni ‘yar uwarta ta sama. Kaga, kenan wajen ɗaukar labari in mata suka kawo labari, ka gane waye alaƙar wance da wance tukunan. Allah sa ku gare magana ta yi zafi al'amura suka ɓaci aka rasa yadda za a sa kai Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratun nur tun daga aya ta goma sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin da shida ko aya ta ashirin da bakwai shafi biyu cif akan Nana Aisha. Nana Aisha ta ce ban taɓa tsammanin liɗin nan ƴar ƙaramar yarinya liɗin nan ta dalili na Allah zai saukar da Qur'ani ai ta karanta har duniya ta tashi akan ni Aisha ba. Malam Nana Aisha ta ce wata guda na share ina zubar da hawaye sai da hawaye na ya kafe ga baki ɗaya. ta ce yanzu ni ake yadawa ni matar manzo Allah ni ne za a ce na yi zina ta ce sai da na wayi gari irin kyawawan ɗabi'u da kyautatawa da nake samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da farantawa da wasanni kawai sai naga annabi ya dauke mu wuta ya canja daga nan na kamata ka gane malam shi dan adam dan adam ne duk malintarsa duk iliminsa duk haƙurinsa in an masa abin da ya bata masa rai karka baka isa ka hana shi ya bayyana bacin ransa ba yanzu ka ga wani aiki huma ne ba gaskiya ba ne amma hatta a matsayin annabi sai da abin ya yi tasiri a kan shi ta ce wallahi haka zai zo shi da da zai zo ɗaki na ya zauna ya ci abinci mu yi wasa da dariya mu hira da shi in ɗan ba shi wani abu ba ya ci ta ce wallahi in ya zo baya zama labule yake daga haka sai da gefen hannunsa yake daga labule ya leƙa ce kai fatikon kuna lafiya ko da amsa ko ba amsa ba ya yi gaba ya tafi ya daina kwana a ɗaki na ya daina zuwa waje na ta ce na sha kuka na sha kuka na gaji na je na same shi na ce abin izini zan tafi gidan iyaye da lagaci wallahi malam tana cewa za ta bi annabi ya ce je ki malam magana babba ce fa ka duba kauna shi ne fa annabi aka tambaye shi aka ce duk duniya wa ka so ya ce Aisha yau gashi ta zo ko ya ce a ki yi hakuri za mu yi bincike ya ta ce za ta gida ya ce je ki ta tafi gida kuka kuka kuka mahaifiyarta ta zo ta same ta ce ya aisha ita aisha ta ce mata kin ji abin da ake faɗa a kaina ta ce mun ji ta ce ku je ki yi wa annaba magana ku ce ban yi ba ta ce a'a a'a ai duk mace mai matsayi irin ki Aisha a wurin babban mutum irin Annabi Muhammadu ai ba za ta kubuta daga matsaloli na kishiyoyi ba uwarta sai ta yi daibatin hankalinta da tunaninta ta ce kar ki damu da waɗannan abubuwa matsaloli ne na kishiyoyi kawai aka kulla miki kishi ka bi a hankali ashe mata suna iya kulla abu wallahi malam mace da mace in suka kulla maka wani abu Allah in ba sa'awa sai kai ka gadon asibiti kwanciya amma in ka fahimce su ba komai za a yi a gidan ka gigita ba ka ce a bari ba komai a bari za ka yi bincike to mai cewa zai yi bincike shi ke samun nasara amma wanda yake ɗaukar zafi ni za a yi wa kaza wallahi tallahi za ku bala'i ashe baki da mutunci ashe yar iska ne ke yar marasa arziki abin da kaza a a za ka gama zaginta ka zo ka tarar da cewa wallahi ba laifin ta bane jama'a in kishi yayi kishi ga mace fa tana iya haɗa kai da 'ya'yanta 'yan mata billahi azimu su gurgunta ka gida Allah wata mata zuwa ta ta samu ‘ya'yanta ‘yan mata ta ji labarin mijinta yana neman aure ta fashe kuka a gaban ‘ya'yanta me ya faru ta ce bala'in da ya sauka a gidan nan ba za ta iya bayaninsa ba me ya faru ubanku ya fara neman mata ka ji sharri ba me kwanta ce ubanku ya fara neman aure in an ce kana neman mata zagi ne in an ce kana neman aure kuma me yabo ne a gaishe ka da abin ya zo ya bayyana ya bayyana aka tabbatar aure yake shi ko mutumin da kake ne ya ci gaba da harkarsa in ya zo gidansa ya mur wani yaro ya isa mai magana in bai murkushe shi ba wallahi ba zan yadda da wulakancin nan da ake min ba a je a kawo min kanwar ku kanwar kanwar kanwar ku wai ita kishiyata wallahi sai dai a fita a bar gidan nan sai dai a san yadda za a yi gidan nan mama ki yi hakuri wallahi za mu dau mataki ba za mu bari babanmu ya zo ya gwada wannan abin da ake wa rene hankali ne yanzu kanwar fati za a je a auro a ce wai ita ce kaza kaza kaza kun san wannan babban yaya ne ya ɗauki wuta shi yana goyon bayan uwarsa wani bawan Allah ya ce malam amin aure ya zo nema ya'yansa suka haɗu suka yi mitin suka ce mun baka notice ya ce kamar ya wallahi suka ce ka haɗa kayanka ka tattara ka fita ka bar gidan nan ka je amaryar da za ka aura ka je ku tare a inda za ku tare nan gidan gidan uwarmu ne da namu mu ya ce ‘ya'yana mutuwa ne ne aka raba gado na kome suka ce ba gado ba wani abu kawai mun ci gida me laifi suka ce wallahi tallahi ba a isa a yi wa uwarsu kishiya ba ba a ya ce waye bai isa ba su ne sun ce ba a isa ba ya ce malam da naga za su tayar min da hankali za su mun zanga-zanga sai na je na nemi wani gidan haya na je na kama na je na aji na zuba musu ido harara ta ake yi duk da na zo gidan nan na ce saura kuma a kore ni a ce gidan ma daina zuwa wannan malam kaɗan ne daga cikin sharrin mace kaɗan ai qur'ani ne faɗa ku yi haƙuri inda kai da kunna azim to amma me ake so fahimta in ka gane maciji yana cizo za ka yi takatsantsan wajen zama da shi in ka san yana sara ba za ka bari ya sare ka ba in ya zo zai sare ka ya ka kauce a'a in ji balarabe ce muh kwakwalwa ta rinka aiki ki rabu da su in ji umar roman Allah zai wanke ki ta je gurin babanta sai na abubakar ta ce ya baba na haɗa ka da Allah ka ji abin da ake faɗa ya ce ya ji ta ce dan Allah baba ka je ka samu manzon Allah ka gaya masa cewa ‘yarka tsarkakakkiya ce, ‘yarka ba ta yi zina ba. Kusa mai abubakar ya ce ya ce ya Aisha, me zan ce wa annabi, me zan gaya masa? Ya ce wallahi ba da abin da zan gaya masa. Saboda me, malam kowa tsoro yake, to ai ba a san me ya faru ba. Ta yi kuka ta ce yanzu toma ta ake? Ko kuka mun tarbiyya? Ta tattara suka ce ta koma gidanta wacce ta raka ta gidanta ta mini ita ɗakinta ta ci gaba da kuka ta ce taimakon da na samu matan makota a madina duk matar da ta shigo ta ga kuka ita ma sai ta zauna mai ta yi sai ta kuka mata ke da haka da biyar suke ta ce ai ta taya ni kuka duk wacce ta zo ta jiya ake ita ma sai ta taya ta ta kuka ana nan ana nan gari ya yi zafi abubuwa sun yi dubi kowa ya shiru abubakar ya yi shiru annabi sai dai ya zo hudu sa ya koma gida ya je ya dawo munafukai suna ta yi sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratul nur aya ta goma sha ɗaya innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum أما لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم عظيم waɗanda suka jawo Allah da ya zo buɗewa ka Aisha ‘yar gata ne mana, innan ladina ja'u bil ifki Allah ce waɗanda suka zo da ƙaryar nan, buɗewan farko dukan farko Allah ce ƙarya ne, Allah ya ce wata jama'a ne a cikinku, kaga sharin munafurci ko? to billahi alazim za ga ana maka muzurai ana ta babbata rai ana kaza ba mamaki na gindin ka ne je kulla maka wallahi amma Allah ya ce ku yi haƙuri la ta sabo sharri lakum kar ku taɓa tsammanin wannan sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku Allah mai yin abin da ya ga dama duk wannan gugu da aka shiga da wahala Allah shi a wurinsa me alheri ne shi ne abin da Ibn al-Qayyim ya ta gaya mana a cikin wannan fasal da ba dan da ba dan ba da kaza bai faru ba da ba dan ba da kaza bai faru ba amma Allah ya ce amma duk wanda ya yada magana a cikin su yana da laifi kaso nasa da kuma azaba mai girman gaske Allah ya bada shawara laula ismi'tu muhu ya ila ma da lokacin da kuka ji zancen nan zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa mu'minai maza da mu'minai mata ba za su zata wa kawukansu alheri ba wala kaji abin da ake so in magana ta bugo ta cin mutuncin dan uwa ko bata shi me yasa zallal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira me yasa mu'mine ba za su zata wa kansu da junansu alheri ba sai a zo a faɗi magana a rediyo ba sai a je a yi ƙarya akan wani a biya daga baya aje a yi apology wa qalu hadha ifkun mubin me yasa mu'mine basu faɗa suka ce wannan ƙarya ce mabayyaniya ba Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa id lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allah humul kadhibuna ila ma da da suka kawo labarin Aisha ta yi abin da ta yi sun zo muku da shaidu hudu kun manta ne in dai shaidar zina ne sai an samu mutum hudu to in ko ba su kawo shaidar nan ba in ba su kawo shaida hudu a kan cewa da na Aisha ta yi zina ba, to waɗannan su ne makaryata a wajen Allah. Aisha ji take tana kaɗa kai. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم da ba dan falalar Allah ba da rahamar Allah ba a gare ku a duniya da lahira wallahi wannan maganganu da kuka yada kan Aisha da azaba mai girman gaske ta same ku ku tuna fa in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna ta yada zance a harasan ku ka tuna irin maganganun da ake kawa kai ma kake yadawa talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum kuna faɗa da bakunanku ma laysa lakum bihi ilmun in ji Allah abinda ba ku da ilimi kuna yadawa yaya mutum zai zo yana ɗaukar maganganun da bai da ilimi yana yada su wa ta samu na hayyinan kun ɗauki abin ƙaramin abu ne wa huwa inda Allah azim babban abu ne a wajen Allah malam duk wanda fa Aisha ake wankewa walaula إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Allah ce ina ma da lokacin da kuka ji ana yada wannan magana a Madina da cewa kuka yi bai kamata mu mu yi zance irin wannan ba sarki ya tabbata ga gare ka ya Allah wannan ƙarya ce babayyaniya bai girman gaske to shikenan ya izukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina Allah yana yi muku wa'azi kar ku sake kumawa ku koma irin wannan laifi har abada in har kun kasance ku mu'minai ne duk mu'mini ba zai koma yana yaɗa sharri akan dan uwansa mu'mini ba duk mu'mini ba zai ci gaba da yaɗa sharri akan Aisha ba Ibn Kasir yake cewa bayan saukan wannan aya duk wanda ya ci gaba da zagin lana Aisha da tuhumarta da zina to kafiri ne wanda yau har yau har gobe yan shi'a wannan shi ne dabdalarsu a kan aisha ba ruwansu da waɗannan ayoyi a ce mazinaciya a ce da ita karya a garin nan ana zanga-zanga akwai lokacin da aka yi karya aka samu aka yi aka aka feshe ta da fenti irin fentin nan da ake fesawa kamar shelter aka rubuta aisha a jikinta wani ya ɗauko ƙaton jaki ya haushi aka rubuta abubakar a kansa a garin nan an yi wannan abu a nan titin gwammaja akwai shekarun da aka yi wannan abu amma yanzu ai bai zai yi ba za ku bari ko hauka mutum yake zo ya mana wannan wallahi jikinsa sai ya gaya masa ina ma da da kuka ji waɗannan maganganu kun ce wannan ƙarya ce wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimul hakim Allah yana muku bayanin ayoyi Allah mai ilimi ne mai hikima Allah ya ci gaba da wanke Aisha innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu da Allah ka duba waɗanda suke so alfasha ta yaɗu a cikin masu imani su Aisha ne fa masu imanin lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah Allah ce suna da azaba mai radadi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar walau la fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna allaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a lokacin da zancen nan ya yadu ya bayyana ga wani da wani da wani akwai wani ana ce da shi Mista ibn Usasa Mista ibn Usasa shi Mista a gida Abubakar yake cin tuwo mahaifiyarsa ma'aikaciyar na na Aisha ne yar aikin na na Aisha ne amma abun mamaki mista shi ma ya shiga cikin masu yada maganganun nan akan a ɓata lana aisha labari ya zo a abubakar to kai ai masu yada maganganun ba akwai ɗan gidanka waye aka ce mista ce mista ya kira shi ya ce daga yau kar ka sake zuwa ka kawo kwanan ka gidana la hana ka cin tuwo gaba ɗaya daga nan malamai suka ce ashe in mutum ya taurin kai ya kamata a kore shi a hana shi ya ci tuwo nan abubakar ya ɓaci yadda haƙurin shi amma malam ka duba lamari irin na Allah abubakar shi a lokacin ya duba ga matsayin annabi a wajensa ga matsayin aisha a wajen annabi ga matsayin aisha a wajen shi sai da abubakar ga kuma matsayin wannan yaron a gidansa da shi yake ciyar da shi abinci ya zo ya ɗauki maganar ƙarya yana yaɗawa akan mata annabi ya ce karka sake kawo kwananka a cin abinci na kore ka ka tafi dai inda za ka tafi wallahi malam ana gama haka sai Allah ya saukar da aya wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba kada ba abu ta falala kaga ashe abubakar ce ma ya samu daraja wannan ayar ai ta abubakar ce malam ai abu sunan ne kawai ba a kira ba ai Allah ya ce wa abubakar mai falala ne shi kada ba su falala kada ba su yalwa ai ya ishi abubakar ɗaukaka Allah ya ce da shi mai falala kada su rinka rantsuwa shine ya atali cewa wai ba za su ba da taimako ko abinci ga ulil qurba wal masakin da miskinai wal muhajirin fi sabilillah Allah ce wal yafu wal yaswahu ku yafuwa wala ku kau da kai ala tuhibuna an yakfira Allah lakum yanzu Abubakar baka so Allah ya yafe maka to shikenan wallahu ghafurur rahim Allah ya yafe maka annabi yana karanta wannan aya yana gumi abubakar ya ce ila mista mista ila yake ce gashi dawo da kwananka dawo da kwananka ya ce wallahi muna so Allah iya fi mana kanu wa kafina inda hududillahi in dai Allah ya faɗa to ba sa juya baya daga baya Allah ya rufe innal ladina yarmuna al-musanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah masu jifar mata katangantattu masu imani irin su Aisha Allah ya tsire musu albarka da duniya da lahira walahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun da hannunsu da kafafuwan sai sun shaida abin da suke aikata na barna yawma idin yuwafihim Allahu dinahum alhaqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwa alhaqqul mubin alkhabisatu lilkhabithina walkhabisuna lilkhabisati wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibati Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaquluna ai kasan daman mutumin kirki da mutumiyar kirki mutumiyar banza da mutumin banza gidan annabi ba mutumin banza ba yadda za a yi annabi a wani mutumiyar banza kuma Allah ya barrantar da su da abin da ake faɗa lahum magfiratun wa rizqun karim shikenan wannan aya ta 26 nan kisa ta kare duk akan na da Aisha ne saboda kaunar gidan manzan Allah saboda kaunar na na Aisha saboda kaunar sayyidina abubakar saboda kaunar mu faɗi gaskiya muka ce bari mu karanto waɗannan ayoyi aisha wankakkiya ce aisha ba ce komai ba sharri ne na makiya kuma duk mutumin da Allah yake so ya daga darajarsa yakan iya jarrabarsa da ibtila'i Allah ka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka yau ba tambayoyi saboda mu ma mun shiga hannu yau mura eh yau addu'a ta ta musamman ga masu mura ne ya Allah duk mai mura a duniya Allah ka yaye masa eh Allah mai mura ka fara da masu mura Allah ka yaye musu eh wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu